سورة القاسر مكية وهي خمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم سورة القاسر سورة القاسر كنا مكية مكة تسوى إلا الذين إلا الذين يجادلون من آية تكي الذين يجادلون على آية دين إذا كشن آية يجادلون وهي خمس وثمانون آية ثمانين دبير بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فاجر الذنب وقادر التوب شديد العقاب ذو القوة لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم مراده الله لكتئي مثلي da bin nufinsa da ɗora waɗannan harufa guda biyu a farko wannan sura. Dan zai da littafi saukar wannan littafi ayar Qur'ani shine ayar Qur'ani shine Qur'ani mubtada wannan mubtada ne to mina tayi to labarin sa mina tayi daga Allah ne ai kabar ruhi ne labarin sai sifar labarin ala azizi mabwayi fi mulki cikin mulkin sa ala alimi masani da kalki da halittar sa har yau shi dai ne ghafirin dambi mai gafarta da nubailin mumini na ga muminai wa ƙadilin taubi mai karɓar tuba lahun gare su shadidi ne kafin mai tsananin azaba da kafiri da kafirai ai mushajiri mai tsananta shi shi azaban sannan sai sauda ma'abucin ni'imomi ne ai al'in'ami ni'imomi alwasi ko ba da in'ami ni'ima alwasi mai alwasi wa huwa kushiyalla mawsulun mai subantuwa ne ala dawami a koda yaushe da kullum daga da kowanne min hadin sifati daga wa'annan sifofi la ilaha ba wani ubangijin bauta ma da gaskiya illa huwa sai shi kadai almasiru magoma ilai zuwa gare shi da yake ma yujadilu fi ayatin llahi illa alladhina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad kasu كذبت قبلهم قوم نوهم ولا ذاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليجهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان يقاتل ما يجادل في آيات الله باما يباما يجاهيات سن آيوين الله أي القرآن شين القرآن إلا الذين كفروا سي وطن كافر من أهل مكة رسالة مكة سولانسو ذاك فلا يقررك تكلمهم كيف ومن ستر بلاد سكين قروروا على المآسل من جال رأيوا وكان يرسيك كتك دامو سجيد ما دنت سراو salimi ne suna masu lafiya bayan na haƙi ba ta homin naru ai wuta ita ce makomarsu kazzabar kablohun kazzabar kawon noyin mutanen no sun karyata annabi nuhu wala azabu da jama'u daban-daban sun karyata manzanninsu kablahun gabaninsu ka adin kamar adawa wata mudin da samudawa wagairi ma da waninsu wanda sun zo min ba bayan waɗancan na farko da muka ambata wa mazkullu ummatu kowace al'umma cikin wanda muka ambata din nan sun yi nufin liyafu bi rasulin sun yi nihi ga mandan su liyafu dan su kashe shi wada da sun yi jayya bil batil da ƙarya da yuridu dan su kusar da al'aka gaskiya bi da jayyan nan ba khasum sai na halaka sun iqami da azaba ba kai ba kana iqabi yaya kaga azaba ta na gare su aiwowa kyau ya fada mawuce a hukun da ake so ya fada. Wa kazalika لقد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
وكذلك يدك كما أنبت إن هلك ودنسا أكد كلمة ربك واتو كلمة أبنجي هكا تتفتا توجب kan waɗanda za mu ambata shi ne wannan kalmar nan ita ce la'amla an na jahannama al'ayata a ƙarshen ƙaya wato haka ta waje ba alal lazina akan waɗannan kafaru da suka kafirce annahu saboda su ashabun nari yan wuta ne
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يعملون الأرش كما لا يكون لك توكيدا تسكي توكا على أرشي ومبتدا وانا مبتدا ومن حوله da abin da ke gefen al'arshi musaffifuna to suna yin tasbihi suna da cuɗanya kabar musu ne labarin wancan musala to suna cuɗanya da hamda rabbihim da yaban ubangijin su ay muladin dina masu cuɗanya ne da hamda ga yabo ay yaquluna suna cewa subhanallahi wa bihamdihi aikin su kenan wa yu'minuna bihi su sun yi imani da Allah madaukaki bima bi basairihim da lururrukansu yusajjakuna ai yusajjakuna suna gaskatawa don adaniyati da kadaito ubangiji wa yastaghfiruna suna neman gafara lil ladina amanu ga wanda suka yi imani yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasi'ita kayi walwaci kullu shay'in kowane abu rahmatan wajen rahama wa ilman da ilimi ai wata a rahamatuka kulla shay'in wa turamaka tayalaci kowane abu waye da muka kulla shay'in shi ma ilmin ka yayalwaci ko yayalwaci ga kowane abu ga shirka ya gafara lil ladina tabu wa wanda suka yi tuba min shirki daga shirka wa tabau suka bi sabilaka hanyarka dinal islam shine addinin musulunci wa qihim Allah ka kiyaye su da azabal jahim azaban wuta ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم yana daga jimla a ta mala'iku rabbana ya ubangiji wa adkhilhum ka shigar da waɗannan bayi na ka mu'minai jannatin aljannata jannati adnan aljannatai na zama allati wa atam wata kai masa alƙawari tun a duniya wa man salaha da wanda ya kyautata to shi ya zaman alahum ala jiwa adkhilhum alahim wato wanda yake biwa adkhilhum auki wa atan ko kohum na cikin wa atahum to wanda da wanda ya kyautata min aba'in na iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatin da ayayensu innaka ubangiji an ta kai al'aziz marwayi ne alhakim mai hikima fi sani a cikin aikinsa wa qihim as ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وكهم السيئات كشيا يزغمونا نا اي عذابها عذاب وتا ومن تق السيئات وان ذك كيا يدغ عذاب وميغون عذاب نوتا يومئذ لا القيامه فقد رحمته وان كاي مسرهم رحمه وذلك سامن كيا يوا daga azabojin mummuna azaban Allah da samun rahama Ubangiji kuwa da fauzu shi ne rabo al'azimu mai girma, wana zuwa kullum mala'iku suna ma duk wanda Allah ya ma'arziki zama mumini to yana cikin wannan addu'a tun daga halitta duniya har ƙarshenta. Allah ya sa mu cikin wannan addu'a.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل to kamar yadda muka faɗa wannan addu'a mummune ake ma ita wane ne mumini ka san mumini daban musulmi daban ba mumini wanda ba musulmi ba amma ba dukkan musulmi ne mumini ba to mumini wanda ya ji tsoron Allah ya ji kunya ubangiji saban Allah kowane iri ne ya kunyace shi a gaban mutane ne ko bayan mutane ne ya ji tsoron ubangijinsa ya bi dokokin ubangiji to shi ne mumini to shi zai shiga wannan asa amma musulmin da duk ya san yana ɗaukaka asa to sai dai ya fata Allah ya shiga da shi ta barin aikata abubuwan da Allah bai so a yi manyan su da kananan su innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce yunadawna za a kira su min kibalil mala'ikati ta bangaren mala'iku wa hum su yankutuna alhali a lokacin suna zargin an fusahun kawunan su inda da himin nara yayin shiga su da zirga ga sosai mala'iku su ce musu lamakatun lahi iyakun zargin da Allah yake maku a kabar ya ta girma min makatakun akan zargin ku ga an fusahun kawunan ku in su da auna dan fa an kira ku fi duniya a duniya ilal imani zuwa ga imani amma fa ta nuna kuka kiya sai kuka kafirce kalu sai ka zo ce rabbana ya ubangijin mu amatta na suna sai ne ka kashe mu so biyu waye ta na suna sai ne ka raya mu so biyu ai a hayaita na ai ihya ihya ainihin ta ce ko iya ainihin iya a taini kai yawa iya a taini ga wato rayuwa biyu da shi ne za su kace rayuwa biyu la'anan dan su no kafan sai da suna maniyai amma wato ai matattu ne wa uhuyu aka raya summa umitu sannan aka sake kashe su bayan sun gama rayuwar duniya summa uhuyu sannan aka sake raya su din ba su dan tashin kiyama to ba ta ramna yau wa mun yarda ubangiji mun tabbata duk abin da aka faɗi na laifi yau mun tabbata mun yi furci da zunubina da kanmu mun tabbata mun aikata ta zunubi da gwamnati na saboda kafin cewa mu bil bazin tashin kiyama to Allah tunda ka ji mun yi la'asar fa hal ila khurujin ko akwai ita mun nan daga wuta war rujui da komawa ila duniya zuwa duniya lina fi rabbi rabbana dan mu je mu canke mu tsabo mu sake tsaban lale in mun koma duniya Allah kamar sai mu wallahi abinci ma sai an yi da gaske za mu ci su don tsoronka balantana har mu je mai wani aiki wasu gaske da wani aiki da ba naka ba sai ne fa hal qurwa fa hal ira qurwaj min dalil ko akwai wani hanyar fita daga wuta wa jawabun jawabin malaiku la ba ta samuwa
ذلكم بأنه إذا دعي الله وعده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم أي العذاب الذي أنتم به عذابا nan da kuka kan kuka ga kanku a cikin sa da annahu dalilin sa ai da sababi da dalilin annahu cewa shi duniya a duniya kun sani idza du'iya Allah da an kira Allah an kaɗai ta Allah aka ce la ilaha illallah wadahu shi kadai kabartun kun fitina ta tashi sai ku kafirci da tauhidi da kaɗai ta shi da ake yi wa in yusrak bihi da kuma za a juya wajen kun shirka a tarayya da Allah ayyo da Allah shariku a sanya masa wani abokin tarayya tuminu yanzu yanzu nan za a gan ku da kirji baka baka kun saki jiki kuna jin daɗi an yi shirka ai tasaddaku sai ku tasaddaku sai ku gaskata bil israki da yin shirkar shirkar nan to fal hukumu hukunci bi ta'zibikum cikin yi maku azaba ba na kowa bane mu ma mala'ikun da kuka mun zo wurin muna kula da sa mu akai lillahi ka ubangiji ce al'ali madaukaki ala kalki bisa halittarsa alkabir mai girma tashi ce to kuma kun bata da shi balantana ku je wajen su ku nemo gyaranta هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر yuzakkaru illa man yunib wallazi yuriku shi ubangiji shine yake nuna muku ayati ayoyinsa ai da la'ila tauhidi dalilan da za su sa ka kadaita shi wa yunzilu lakum yana sauka muku da rizqan arziki lakum gare ku bil madari da ruwan sama wa ma yatazakkaru amma hu ba mai wa'azantuwa illa man yunibu sai wanda ya dawo ayyamilu ya komo an shirki gabanin shirka فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Fada Allah ku bauta ma Allah, makwalisti na kuna masu tsarkake addini addini da gare shi na shirki daga shirka, walau kada halkafi da ko kafirin sun ki, sun ki ikilasa kuma ilasin kuma daga tauhidin nan.
رفيع الدرجات ذو الأرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادنا لينذر يوم التلاقي Rafi'u darajati Allah mai ɗaukaka darajoji ne, ai Allah mai ɗaukakuwan darajoji ne, ai Allah Ubangiji azimun sifati mai girman sifofi ne, aura ta darajatil mu'mini ko ko shi mai daka da mai daka darajojin mu'minai ne fil jannati a cikin aljanna. To da arshi malikin al'arshi yilkin ruwa shi ke mika wahayi min amri daga umarninsa ai kauli badansa alaman ya sha ga wanda ya so min ibadi daga bayansa layar dara dan shi wanda aka mika ma waye nan je gargadi ayyuka witul ayyuka wibal mulqa alai wanda aka mika ma waye nan ya tsoratar da ya tsoratar da annasa mutane ya tsoratar da su yawmat talaqi ranan gamuwa to da ya zubi ya yi a wannan kira yau matalaki a wata kira yau matalaki wai ba ta da tabbata da ita to shi ne dai yau mulkiyama ranar kiyama ai an ce masa yau matalaki litalaki a halin sama idan gamuwan mutanen sama halittar sama wal arzi da halittar ƙasa wal abidi da mai bauta wal ma'budu da wanda aka bauta ma wal zalimi da azzalimi wal mazlumi da wanda aka zalunta duk za su haɗu a wannan rana shi a wannan lokaci yawma hum barizun la yakhfi ala allahi minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ranar da waɗannan jama'a halittu za su haɗu yau ma ranar da wasu su ba nuna masu fitowa ne ai hari nuna masu fitowa ne ne kuburin daga kaburburansu la ya kafa alallahi minhum shay'un wani abu daga cikin halitta Allah ba abin da zai koyi ma Allah dukkan abin da Allah ya halitta ran nan za su haɗu ko da bari ne aka je aka ni a kabari nan sai Allah ya tafo shi ya haɗo ya kawo shi kuma duk kashin da Allah ya halitta ma wata halitta da ya girgiza ta bari ta zube ta je can ta girgiza ya fice kai aski kai wancan garin kai aski wancan abuwa duk inda gashin nan naka da Allah ya halice ka da shi to ya ta kiyama sai Allah ya kayyato shi ya dawo da shi a cikin ka ba abin da zai koyi ma Allah kumbar da ka yanke duka sai ta dawo wata fata da taka ta yanke ta fita duka sai Allah ya mere ta kuma ya san inda take yana nan yana kula da ita kai ka ma manta ka yi asiri kaza ka manta ka yanke kuma wuri kaza ka manta ka je da wata fata wuri kaza to shi Allah bai manta ba hikimar da Allah ya haka duk abin da Allah ya halitta ma kai bautar ubangiji da shi dan adalcin ubangiji to zai mayar da shi a sha aljanna tare da shi shi kuma duk duk fata ko wata duk wani abin da Allah ya sanya ma a jikinka kai saban Allah da shi to Allah zai dawo da shi a sha azabar tare da shi kaji ya ga adalci kenan wani abu ba zai bace ba zai koyi ga Allah ba a ran nan ne ubangiji zai ce limanil mulkul yau a yau ba ke da wani abu a duniya gidan wane motar wane keken wane gonar wane mashin ɗin wane mai anguwa mai gari sarki abu hakimi gwamna shugaban kasa da yake da suna ciyaman kansila kwamishina yan majalisa na samile samile to yau duk za a taru a Allah ce ina kwamishina yake ina sanata ina dan majalisa ina sanar ina shugaban majalisa to to ko kuma ina ministocin suke ina kai ina kai shugaban kasa ina kai gwamna ina kai chairman ina kai kansila ina kai wani kowa yana cewa yana da kaza yana da kaza to yau wa ya zo da wani abu a nan wurin kowa shiru zai ba mai cewa komai zai tambaya akwai mai wani abu wai dan kusan dama yaro na babu wanda ya jahilci ya je takama da abin da aka ba shi wanda kuma bai jahilci ba ya tabbata aro aka ba shi ya kula da abin da aka ba shi to Allah da ku da wanda ya adalcin da wanda ya kula da wanda bai kula da Allah da jama'a ina wanda yake ya ce mai mai mallaka abu kaza kowa ya ce dole lillahi alwahid alqahar hatta bada sai Allah shi kadai shi ke da kayan shi wa Allah guda daya alqahar ne yawan da kalbi ga lissafi
اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم to yau bayan ubangiji ya gama wannan jawabi zai ce tutuba za a saka mu kullu nafsin kowace rai bima kasabat da abin da ta aikata la zulmul yawma yau ba ranar zalunci ba in da can kayi zalunci ka rufe ba sani ba wanda Allah ya tona ya biya aka rage mai nauyi wanda Allah ya bagi da wahala Allah ya rufe asiri shi koko ya tona aka ke yanke hukunci a gare shi to bala'in zai kare karfi a gare shi gobe kiyama to yau ba zalunci duk wanda ya ci kayan wani to yau sai ya mai da shi in ko bai da shi aikinsa za mu ɗauka mu biya in ma bai da aiki sai mu ɗauko a zunubin wanda ya cuta mu ƙara mashi inna da ubangiji sari'ul hisabi mai gaugawan hisabi yuhasibu jami'al khalqi Allah zai ma dukkan halitta hisabi fi qadri rizqin harin a gwargwadon rabin wuni min ayyamin duniya kuma irin kwanukan duniya ba irin ayyamul lahi ba ba Allah ya ce wa inna yawma inda rabbaka la inda rabbaka ba ka alfi sanatin min ma ta'udun ko ko ya asaru bil malaikati fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana to ba irin wadannan ba irin waɗannan kwanukan namu su a wuce to irin su a rabin nuni Allah zai yanke hukunci dan aljanna kafin a zuwa dan aljanna ya daɗe aljanna Allah ya samu a dan wuta ya daɗe a wuta Allah ya kiyashe to ka duba ka jira kai kai ta wancan da yake ce hai an ce Allah zai yi haji a to ko ko rikicin Kano ya za ya za a yi da shi to ka to aikin ba na rubuta rubuta bane kai ya kaza kai ya kaza ai kama yadda da Allah na ta nuna mana yau bi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wa'i ko me akwai ko da abu za ka duba ka duba ka sa tunani to zai nuna ma dai ko Allah da ganin Allah in kana mamaki mai kwamfuta ka zai mamaki kwamfuta yanzu za ka haɗa ɗan lokaci ka zan ta gina ma ta gina ma gida daga taɓa kawai kai to sai Allah zai ma taɓa taɓa kai har ka tsaya ka taɓa abin nan ɗinsu to sai Allah ba sai ya taɓa ba ko ba sai ya bude baki ko da yake ce ma ita ma abu mai za a rada shi ne ya kula kun fa kun ba sai ya ce bana a ya ce mana ne dan mu gane tsakanin idan Allah ya bi abu tsakanin kaulatan dan kullu nu'a ba Allah ya gama abu wai kan gama kan ka gama fadin kun kana iya tsanin kazara tsakanin kaulatan da kuma wajen fadin kun to shi ne wai da Allah ya nuna ma da ya so abu ya ce fa shi abu ya zama ba wai irin na mai kwaman kaza ba ba ni kaza ba ni kaza wannan sai mu amma Allah ya tashi da kudura ta yi nufi to sai ga abin ya tabbata يحاسب يحاسب الجميع أنا بحسكم لا يجزم بذلك ولا حديث بذلك دان حديثي da yazo dan wani hadisi da yazo bayanin cewa annabi ya faɗa cewa Allah zai hisabin bayi gwargwadon ta cikin lokaci dan kadan kafin wato gwargwadon rabin wuni na rana
وأنذرهم يوم لازفة إذ إذ القلوب لدى الهناجر كاظمين وأنذرهم ka gargade su da yawmal azibata ranar nan mai kusantowa yawmal kiyamati ta ce ranar kiyama to shi da aka ce yawmal da aka ce al'azifati min azbar rahilu wato a luga za a ce tafiyar maraika ya kusanto ai karuba ya kusanto idan qulubu saboda a yayin da dan dalili da aka ce ka gargade su idan qulubu dan zuciyoyi a wannan rana dadda za ta za ta daddaga haufan ran nan ba ma hawan jini ba ko hawan menene ma duk ran da ya hau haufan dan tsoro ladan lahanajir za ta ɗago ta zo wajen karan kalmar wuya kazimina suna masu cika da hushi ai mumtali'ina suna masu cika gamman wajen bakin ciki na
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نعم من حميم وني مسوي نقول تقول ما فاشل الظالمين ga azzalimai wala shafi'in ko wani mai ceto ba da za a bi shi a ba shi ceton ai la mafhuma lil mawsufi idza la shafi'a lahu dan ba ceto a gare su aslan fawfaw dan me dan ubangiji ce ba yana faɗa a matsayin harshen su ba malana min shafi'ina yau ba mu shikenan za su gana cewa wane Allah ya turo wakilai annabawa da waliyai da sauran bayan Allah wane taho mun yi melinka wane taho an yi melinka wane taho an yi melinka su ko kafin za ka suna tsoron su an kira sunan su sai ba su da wanda zai kira su daga cikin yau shi ke nan yau ba mu da mai ceton mu kamar yadda ake kace ta mu ne in mu yau ba mu da mai ceton mu to ai san ba ta da masu ceton ba ta yarda da Allah ba ba ta yarda da annabi yana ceto ba ba ta yarda da wali yana ceto ba to Allah zai cece su ka gani awwalahu mafhumu ko ko yana da mafhumi bina'an wato gini alaza amin bi tsaraya wasu a inda suka ce an na launin shafa'a cewa suna da abokan ceto ai muna bauta ma gumaka ne dan su cece mu to ai launin ba za ba su da ba za a cece su ba lau shafa'u ko da masu ceton sun yi ceto ba karɗan ga kaddatawa lam yi kubalu ba za a karɓar masu ba.
يعلم خائنة الوعين وما تخفي الصدور ya alama ubangiji ya san ha'ina da ayyuka mai yaudari ya idanu bi musaraka ta saboda sadatta annabara kallo da abin kallo na haram ya gita sai ga mutum ya dan kake shi da mutane ga ba mai kallon sai kuma yana kallo sai maza ya dawo to mutane su ganka ba Allah ya ganka ila maharamin zuwa ga wani abin da aka haramta wa ma tufi sudur ya kuma san abin da suka ta wato zuciyoyi suka boye والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله جل الله يقضي شيء يوم وانت من هكذا آدم wallazi ne da una waɗanda suka suke bauta ma aiku faru makata kafiran makka in an ce an an sa da yaki nan wallazi ne ta abuduna wanda kuke bauta ma kowa da ake magana da su min duni wannan Allah wa mal asnafu su ne kuma ka la yaqaduna bi shay'in ba sa iya hukunta wani abu fa kaifa yakunu shuraka lillahi to tunda ba su iya hukunta wani abu ya za su zama abota da ya Allah Allah shine mai hukunci to shi kaga su ko ba su yi hukunci ya za a ci ne ba tarayya da ubangiji bai yiwa inna la ubangiji huwa sami shi mai ji ne da kawalim ga ayyukansu albasir mai gani da falim da ayyukansu أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا شمباسهم تبيعة الأرض تكين كذا فينظروا سجا كيف كان عاقبة الذين يا يا كرشن ودنن دا كانوا سوى كبرنجي من كبرين غبانين يا كرشن يا كسنجي su waɗanda muka ce su je su duba su ga din ya karshen su kasance kanu dan sun kasance hom a shadda minun sun fi su tsananin karfi wajen tsananin wajen karfi wa atara kuma sun fi su karfin motsar da kasa til ardi motsawa til arzikin kasa min masana kaje ka ga manya manyan masana'o'in su wa kusurin kaje ka ga manya manyan gine-ginen su ka gani to kaje to su duba su gani a karshe ya ta kare masu ba su ba wallahu duka Allah ya halaka su bi zunubin saboda zunuban wa ma kana lahum min Allah min waqil wani mai mai tarewa mai kiyayewa azabu azaba Allah ma kana ba ta lahum gare su
ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب دليل ده بقى من ذلك دليل ده الله يمسك بأنهم سمود كانت تاتيهم رسلهم من ذنب سنا زوا سنا مسوا أبي سنزمت بالبينات لموجد مبينا أما فكفروا سنا كافرين ba aka zama mallah shi ko Allah ya halaka su inna udan shi ubangiji qawiyyun mai karfi ne shadidul iqabi ko mai tsananin azaba ne wala qadar salana mun ke bi ayatina wa sultanin mubin wala qadar salana musa hakika mun aiko musa da ayatina da ayoyin mu wa sultanin da hujja mubinin mabayyani
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساهر كذاب من أيك موسى إلى فرعون زوى فرعون وهامان دهامان وقارون دقارون فقالوا هو ودنا متوقف سيدك هو شي موسى ساهر مسيرتي ne kazzabi mai mai kuma mai yawan ƙarya فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم يا عند موسى يضمت بالحق لقسيا من عندنا دقوجمه kalu sai fir'auna da amana da karun suka ce ubudu ku je ku kashe abna allazina ya'yan waɗannan da amanu suka ma yadda da musan ma'ahu hadda musan duk kashe su wa zayu ni sa'awun da guban matan su kawai wa ma kaidul kafirina ma kircin kafire bai kasance ba illa fi dalalin sai cikin halaka
وقال فرعون ذروني أقتل, أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون فرعون دن ببرادنا سيتي ذروني وقال أنا أقتل موسى كشم موسى da nan dan sun kasance su kanu sun kasance ya kofu da nan dan su kanu sun kasance ya kofu na suna kame shi an kace ne da din ya motsa zai kace ka kale shi ka kale shi mana to to shi ne shi kare saboda ya ka san an mai bada sana ya za ku masu tare shi ana za a yi wada ya san mai iya amma tsari ya zo da kale ne ga masu ana ya abuwa ne yana kara zafura to shi ne musul aune abin da ya sa ni ci ku banne in kace shi waliyadu rabbahu ya je ya kira ubangijin nashi yam na awuni ni da ke tsaye shi daga gare ni in har yana da wani ubangiji in ni ya hafu ni ina jin tsoron an yi baje ladina kun ya musanya muku addinin gaji wani tsarari gaji shi ke zai ji amma yake ji wani da shi kai ya musanya muku addinin ku min ibadatukum daga bautarku iyaye ni ba ta tattalin guje ku koma bin shi wa kaga tsara ta shigo nan wa an yi zahira al'arda kuma wa an yi zahira ina jin tsoron ya bayyana da alfasa da fannajin arziki da zakaji to shi filanin da yake bayyana yake bayyana akwai babban mafannaci irin sa wanda Allah ka ya hadice ka ka koma kana da ya shi Allah yana nashi ne kai ma kana naka ne Min katilin ya cika da kashe mutane kajoji wa gairi da wani abu da waninsa wa fi qira'atin a wata qira'a da aka ce inni akhafu an yubdila dinakum aw an yuzhira shine aw a wata qira'a aw ne ba wa an yuzhira ba wa fi ukhra a wata qira'a ma bi fatin liya'i an yazhara wal ha'i an yazhara wa dammi dali an yazhara fi an yazhara til ardil fasad wato ina jin tsoron banna karya bazu ya bayyana a cikin ƙasa
wa qala musa inni qudtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa qala musa li qaumi sai annabi musa ya ce mutanen saukar sana alhaji ya ji zalika abinda fir'auna barazanar da fir'auna yake yi sai annabi Musa ce inni urutu bi rabbi na nemi tsari da ubangiji na wa rabbukum ubangijin ku sun kulle mutakaddira daga dukkan wani mai girman kan da yake la yu'minu bi imani bi yawmi hisabi da ranar hisabi ranar hisabi wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبوه وإن يك صادقا يصركم بعض الذي يجدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل ونمت مؤمن مؤمن من آل فرعون لك متانا فرعون قيل أنت هو ابن أمي شيئا أمي سني to ya kaji mu imanin wuce yana ɓoye imanin sa ba san cewa mumini ne ba sai ce a taka tilona rajulan cikin saboda Allah fa kashe mutumin da yake an aile an ya kula dan kadai ya ce rafi ubangiji na Allah shine Allah wa kad ku ko ba haka nan ya zaune ba sai da ya zo maku bil bayyana da mu'jizozi mabayyana yan rabbu daga ubangijin da naku da yake ku kadai tashi wa in yaku kadiban in ma ƙarya yayi fa la yukadibu ku kyale shi da ƙarya shi shi to za ta tuka ai da rabu kadabi kalibihi cutar ƙaryar nan nasa kansa za ta fada wa in yaku sadiqan in kuma mai gaskiya ne shi yusibkum ba'dul ladhi ya'idukum sashin abin da zai ce zai ce zai same ku to zai ya'idukum bi sashin abin da ya muku alƙawarin cewa zai same ku min al'azabi na azaba to zan kurba to zai same ku ajilan da gaugawa inna la ubangiji la yahdi baya shirye da manuwa musulmin wanda yake mushriki ne kazzabu mai yawan ƙarya يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أريكم إلا سبيل الرشاد يا قوم يا قوم تانينا لكم الملك اليوم zahiri na in kuna ganin yau kuke da mulki kuna kuma kuna rinjaya duk wanda kuke so ku rinjaya tal'ar da a cikin ƙasa to ba manyan suna min batin layi ranar da Allah ya kubutar da mulkin naku koko da ƙarfin ubangiji da mulkin ubangiji ya zo ya danna naku mulkin to wa zai taimake mu daga azaba Allah in ka tarci mutum kun kashe auliya abu masoyan Allah in ja'ana in wa azaban ne ya zo mana la nasira lana ba wanda zai taimaka mana kala fir'aun sai fir'aun ya ce ma urikum ma ina ba ba ina ba siwa ba wa ina ba ku shawara bane illa ma arali nafsi sai abin da ke shawarta kaina da shi ai ma ushiru alaikum ba ina muku shawara bane illa bima ushiru bihi sai abin da yake yi ma kaina ala nafsi abin da yake ma kaina shawara wa huwa qatil musa shine kashe musa wa ma hadikum ni ba wai ina shirye da ku ne zuwa ga wata batatta hanya illa sabilar rashid rasadi sai hanya shiriya gaji hanya da za a daga da annabi ta shiriya
wa qala alladhi آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم العذاب وقال الذين وقال الذي آمن wannan daidai imani ya kala cewa ya kaumi ya ku mutane na inni akhafu alaikum ina tsoratan maku misla yawmil azabi azabar da sai ta sauka jama'u bayan jama'u kafin mu yawma hizbin wato azabar wani ranar azabar waɗansu jama'a ba da hizbin bayan waɗansu jama'a shine ga yanayin ya ubangiji a cikin مثل داد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد Misala da aji kawai Nuhu misalin al'adar da Ubangiji ya yi ga mutanen Nuhu da suka saba ma Allah Allah ya halaka su. Wa adin da al'adar da Allah ya gudanar ga adawa da suka saba ma Allah Allah ya halaka su. Wa samuda da samudawa wallazi na min ba'din da wanda suka zo bayan su. Ai misala shine misalin jaza'i adadin wato sakamakon al'adar sakamakon al'adar man kafara wanda ya kafin shi kabla kun na kafin shi ne ta addini shi ne azabtar da su fi duniya tun a nan duniya wa mallahu yuridu zulma Allah ba wai yana nufin wani zalunci ne ba lil ibadi ga bayi ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ya waya kabu ya ku mutane na inni ya kabu alaikum ina faji muku tsoron yawmar tana da ranar kiraye kiraye da ya rufe liyayi wai su ba ta koko yawmar tanadi a yawmar kiyamata shi ne ranar kiyama dalilin kiran sa yawmar tanadi wato ya kasuru fi nidawu ashabil jannati ashaban nari a wannan rana yan aljanna za su yawaita kiran yan wuta ya ku yan wuta Allah ya cika muku alƙawarin da ya cika muku kamar yadda mu ma ya cika mana alƙawari da muka yi imani da shi wabil akasi arada kuma ta aka sun koyan haka nan su ma ko kuma yan wuta za su ci kiran yan aljanna ya ko aljanna ku ba mu abin da Allah ku dan san mana ruwa ko ragin abinci da kuka ci za su ci kiran yan aljanna haka nan to wanne da'u da kuma kira da fi sa'adati la'ala ma za yi kiran arziki ga mazowa arziki Allah ya sa musu wa bi shakawati za yi kira rashin arziki la'ala ga wanda suke ma bu rashin arzikin wa gairu zalika da wannan haka
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد yau matuwalluna a ran nan ne za ku ba da baya za ku juya mujibiri da kuna masu ba da baya an bauki da hisabi daga matsayin wurin daga wurin tsayawan hisabi ilan nari zuwa ga wuta a wannan rana min asinin wani mai kiyayewa malakun ba ku da shi min Allah daga azaba Allah wa man yudlilil lahu duk wanda Allah ya fatar kama lahu min hadi ba shi da mai shirya da shi ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لم يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب wanda karja ku Yusuf ai Yusuf ya zo muku min kablu gabanin nan ainihin kablu Musa kafin zuwa annabi Musa wa huwa Yusuf ibn Yaquba shine Yusuf dan Abu dan dan Yaqub fi kauda a wani zancen to shi amara ya yi yawancin rai ila zamanin Musa har zuwa zamanin annabi Musa wa huwa Yusuf ibn Ibrahim ibn Yaqub Yusuf ibn Yaqub ko ko a ba wancan Yusuf annabi Musa annabi ah, Yusuf ba Yusufan wanda bilgisu ake magana ba a yusuf ibn ibrahim yusuf dan ibrahim bin yusuf dan yusuf dan yakuba wato dukan wancan annabi yusuf kenan fi kaulin a wani zance to ya go maku bil bayyinati da ayoyi mabayyana fama dintum amma ba ku gushe ba fi shakke kuna cikin wani kokanto mimma ja ku na abin nan da ya zo maku bihi da shi hatta idza halaka har sai da ya rusu ya bar duniya kultum kuma wai daga nan kuke cewa min gairi burhan ba wani hujja bayan jin da yusuf ya rusu ya bar duniya lan ya ba ta Allah su bali da suna Allah ba zai aika wani manzo ba bayan shi a ina suka ji suke to falan ta za duba hukushe ba kafiri da kafirai bi yusuf ba yusuf ma san da yana rayan ai ba ku yi imani da shi ba wa gairi da wannan sa kazalika ai mithli idlalikum misalin fatawwaku yudillullah haka Allah yake fatar da manuwa musulmin wanda yake mushriki ne murtabun mai kokanto aisha mai kokanto kima sai da fil bayyinatu cikin abinda hujjoji suka ba da shaida a kansa
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع يتبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون وتتسكين جاهية في آيات الله cikin ayoyin Allah mu'jizati mu'jizojinsa to mubtada'un wannan jumla mubtada ce daga irin sultanin ba wani hujja a tahun da ya zo masu to kabura ai jayayyan ya girma to kabar mubtada shi ne labarin mubtada makatan wajen zargi inda Allah wajen Ubangiji. Wayan da tafi na abu, amma ga wanda suka yi imani, kazalika, ai mitili idlalin misalin fatawarsu, to ya taɓa wallawa haka Allah ke yanke bin balali da fata da zai wa fata alaƙar kulle kalbin akan kowane zuciya mutakabirin mai girman kai mai jabbarin mai saurin kai bitan wani kalbi. Donar shi ne ala kulle kalbin mutakabirin wato ne koko ala kulli kalbi mutakabbirin jabbari idafa kenan wa mata takabbara alqalbu da duk zuciya ya girman kai takabbara sai mai shi ma sai ya girman kai wa bil akasi haka nan ma in mai mutum ya girman kai zuciya shi ma sai ta girman kai wa kullun kowane dai alal qira'a sai ne bisa qira'o'in nan guda biyu la la'u li umumi salati duka dai dan gamuwar fata ne ga jami'ar kalbi dukkan zuciya la li umumil kalbi ba ga dukkan ba daga ba ga wato ba gamewa zuciyoyi ba wa qalat ra'aunu ya hamanu li sarahan la alli abdugul وقالت رأون يا آمان بن لي سرها لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال فرعون فرعون ياتي وللوكتي يا هامان ya kai hamalu abin lisara wato wazirin shi kenan gina mani wani katon gini ai bina an gini aliyan madaukaki da zai sama la'aliya ko cewa ni ablugul asbaba in kai ga hanyoyi wadannan hanyoyi asbaba samawati hanyoyin sammai ai turukaha wato hanyoyin da almuwassala da mai sadarwa ila ilaiha zuwa sama inna dai me zaka yi wa fir'auna fa atalu ila ilahi musa in dai in yi bincike ko dan han ko dan gano inda ubangijin musa yake wai ni dan ni ila zanu ina da san musa wa kalma makareci ne bi anna lahu ilahan cewa wai yana da wani Allah ga yi ba shi ba qal asto in shi sun da shi ne Allah musa kuma ba wani Allah to zu azrazu ginin ya gina maka shi mana tunda shi Allah ne yayi ginin ba sai ya nemi taimakon wani ba Allah na yabi na kaji Allah na neman tafi na ita ba kaga tun nan ya faɗi duk da hayyaran zai sa wani ya mai bai iya yi to ya gaga nan lokacin ta lalace ba ta da wani tsinkaye ila ilahi musa zuwa ga ubangijin musa wai dini ila azunu ina da can musa ka zuwa makaryaci ne fi anna lahu ilahan gairi cewa yana da wani allan ba ni ba to kala fir'aun zalika fir'aun ya faɗa haka ne tamuya dan juyar da hankalin mutane waka zalika haka nan yadda kaga amra an waka zalika haka nan zuyina aka kawata ni fir'aun ga fir'aun aka kawata masa su amali mugun aikin sa mugun aiki yake yi amma sai aka kawata mai sai ga aikin fare yake yi ba ga ya ce wai yana ba ba ba wata shawara ake mutu illa shawara ta gaskiya shi ba wani abin da yake kawai su illa hanyar shirya ga ga yin bai ganin kan hanyar shafi zai kira ta shirya wasu da aka juyar da shi an anin sabili gabanin hasken hanya a yi tsare ki da guda hanyar shirya to bi sace su da wasarta shi fir'auna ya juyar anin sabili daga hanyar shirya ko kuwa zanna wasu da kamar yadda na fassara وما كيد فرعون ما كيد فرعون بيزمه إلا في سباب شرك أثارا وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أحدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن ونن دي إيماني دنن زيت يا قوم يا قوم تانينا ittabi'uni ku bi ni ahadikum in shirya da ku sabilar rashadi hanyar shirya ta kaddama irin wannan ya gabata يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرير ya kam ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayat wannan rayuwa wanda muke gani ta du- a duniya ta duniya cikin rude mu mata dan jin dadi ne ai ta mace un jin dadi ne ya rudu da zai gushe yau ana kiran ka mai kudi gobe sai ka koma talaka yau ana ce ana kiran ka mai kudi mai rai gobe sai ka ji an ce ka mutu kaga duk abin da yake da karshe komai yawan shi dan kaɗan ne abin da duk baya da karshe komai kankantarsa komai rashin yawan shi mai yawa ne to rayuwar duniya dan abu ne dan kaɗan wa inna al'asirata lahira iya darul karari ce gidan tabbata
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب mana mira sayyatan wanda duk ya aikata mummuna to fala yuzla ba za a saka masa ba illa bi salati abin da ya aikata wa man amila salihan wanda ya kuma ya aikata mai kyau ba a min zakarin namiji ne aw unsa ko mace wa huwa mu'min alhali fa yana mu'mini dan shi yake karba aikin sa fa ulaika wadannan yudkhaluna za a shigar da su aljannata aljanna ko yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna yurzaquna za a yi ta azurta su biya a cikin aljanna na jigairi hisabi ba tare da lissafi ba ai rizkan arziki wa ta ammayal wa sibilati tabi'atin ba wani bafi baya ba ka san nan duniya duk abin da ka samu ko ne wani ya baka ko kai ka je ka sau amma aljanna kayan ka ne ba ka cewa ba a ce ma sai ka ba da kaza kuma in ka bayar in ka dauka ba a ce a to nan gaba ka ci kaza ka ci kaza an jima akwai sallah an jima akwai azumi an jima akwai wani an jima su azumi